أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هدي إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زعم سيغرا دا كراتون حياة الإسلام إنا ذا أتاش su man wanda biyu ne ko? an yi shi ko? daidai ko hal insalo rahim su tambaya hal irsalun rusuli wajibin alallahi ta'ala yanzu aiko manzanni dole ne akan Allah dole ne a ce Allah sai ya aiko manzanni ja jawabi la yaju Allah ta'ala failu shay'in aslan aikata wani abu ko me bai taba zama ba wajibi akan Allah ba ba wani abu da yake wajibi akan Allah Allah yana aikata abin da ya aikata ne dan ya zabi ya aikata dan ya nufi ya aikata ba wai dan abin ya zama dole a kansa sai yayi ba fayar salu rusuli aiko manzanni alaihi salatu wassalam ya shiga a cikin abin da yake ja'izi a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin abin da yake ja'izi a haƙƙin Allah Allah na iya aiko manzanni na iya barin aiko su amma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su ne ga halitta don rahama tasa don kai ya zamo dan adam a waye gari an masa azaba kan ya aikata ba daidai ba ya ce ai ba a sanar da shi ba da an sanar da shi da ya yi daidai rusulan mubashirina wa munzirina liyan la ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba da rusul tambaya manuwan nabiyu wa ake kira annabi waye ake kira annabi jawabi amsa annabiyu wanda ake kira annabi wani insani shi ne mutum ba aljani ba ba mala'ika ba a'a mutum alhuruda a cikin annabawan Allah ba bawa
assalimu min wanda kulli yake aibi ya kubuta daga duk wani aibi allazi awallahu ilayhi wanda Allah ya yi aike zuwa gare shi da shari'a ya amalu bi da shi a kansa zai aiki da shi ko da ba a ce ga wani ba wannan shi ne tarifin da wasu da yawa daga malamai suka bayar ga annabi amma su da yawa su kuma sun tafi akan cewa annabi shi ne wanda allah ya yi aike zuwa gare shi aka umarce shi da ya aiki da wata shari'a kuma ya isa amma shari'ar da aka umarce shi ya aiki da ita ta wani ne wanda ya gabace shi ta wani ne wanda ya gabace shi shi ya sa bambanci tsakanin annabi da manzo a wannan ƙaunin shine cewa wanda yake manzo shi ya haifo masa shari'a sabuwa ce ba ta wani wanda ya gabace shi ba amma wanda yake annabi shi an aiko masa shari'a ne ta wani wanda ya gabace shi ta manzon da ya gabace shi
su tambaya manuwan rasulu wa ake kira manzo ja jawabi الرسول wanda ake kira manzo هو النبي shine annabi الذي أوله wanda إليه ubangiji tabaraka wa ta'ala yayo aike zuwa gare shi بتبييج ما أمر da isar da abin da aka umarce shi da ya isar da shi للخلق ga halitta
su tambaya من أول رسول waye na farko a cikin manzannin Allah ومن آخره waye ƙarshen su جاء jawabi أولهم na آدم farko a cikin manzannin Allah alayhi salatu wassalam shine annabi Adam أبو البشر wanda shine uban dukkan nau'i na mutane وآخره ƙarshen manzannin Allah سيدنا shine ونبينا shugabanmu محمد annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
المرسل wanda an بكافة fifita shi الخلق akan sauran manzanni ta cewa shi an aiko shi ga baki ɗayan halitta duk manzannin da suka gabata akan aiko manzo ne ga al'ummarsa kadai amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne ga dukkan halitta wa ma arsalnaka illa ka fatalin nas قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
su tambaya kama adadul anbiya nawa ne kidayar annabawa ja jawabi la ya'lamu zalika illa Allah ba wanda ya san kidayar annabawa sai Allah tabaraka wa ta'ala wa qila an ce adadun wani kaulin aka ce kidayarsu mutum dubu ɗari wa da arba'atu dubu wa ishirin da alfa hudu annabawan Allah dubu ɗari ne da dubu ishirin da dubu hudu
su a kauli na biyu kauli na farko dai aka ce ba wanda ya san adadinsu sai Allah su tambaya kama adadul nawa ne mursalin gidayar manzanni manzanni guda nawa ne ja jawabi hum salasu mi'atin manzanni ɗari uku ne da goma sha uku
aw aw arba'ata arba'ata ashara ko ashar ɗari uku da sha hudu aw kamsata ko ashar ɗari uku da sha biyar
su tambaya miyal wajibi ma manil man wajibu ma'rifatuhu wajibu ma'rifatuhu min al-mursalina tafsila a cikin manzannin da Allah ya aiko wa'anne ne aka ce dole sai mun san su da ainihinsu shine wane ne saninsa daga manzanni yake wajibi bisa rarrabewa ja jawabi alwajibu ma'rifatuhu min al-mursalin tafsila wanda saninsa yake wajibi a cikin manzanni bisa rarrabewa kamsatun wa ishiruna guda 25 ne wa hum sadatuna su ne ibrahim shagabanninmu annabi ibrahim wa ishaq da annabi wa isaku yaqub da annabi wa yaqubu nuh da annabi nuhu wa daud da annabi dawud wa da sulaiman annabi sulaiman wa ayyub da annabi ayyub wa yusuf da annabi yusuf wa da musa annabi musa wa da harun annabi harun wa da annabi zakariya zakariya wa da yahya annabi yahaya wa isa da annabi isa wa ilyas da annabi iliyas wa da annabi isma'il isma'il wa yasau da annabi ilyasau wa yunus da annabi yunus wa lut da annabi ludu wa da idris annabi idrisu wa hud da annabi hudu wa da shu'aib annabi shu'aibu wa da annabi salihu wa salihu da zulkifli annabi zulkifli wa da adam annabi adam wa sayyidina da kuma muhammadu shugaban ma'ana muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidul wanda jami'i shine shugaban baki ɗayansu alayhi da wassalatu tsira da wassalam aminci ya tabbata a gare su
su tambaya alimuna anna mun san afdalal cewa jami'i wanda yake mafifici a cikin baki ɗayan manzannin nan sayyidina shi ne shugaban muhammadu ma'ana muhammadu sallallahu alaihi salatu wassalam wa man zallazi yali faman faman allazi allazi yali yalihi fil al-afdali afdali to kuma sewa a bayansa a wajen fifikon
ja jawabin yali fil afdaliyati sayyidina ibrahim a shugaban mu annabi ibrahim ya shi ke binsa a wajen fifiko fa sayyiduna bayan musa annabi ibrahim sai shugaban mu annabi musa fa bayan sayyiduna annabi isa musa sai shugaban mu annabi isa fa sayyiduna nuh bayan annabi isa sai shugaban mu annabi nuhu wa hum ulul azim wayannan da aka faɗa guda biyar su ake kira ulul azmi na abincin ƙudurin aniya ko juriya a cikin manzanni نعم a muhammadu ibrahimu musa kalimuhu fa isa fa nuhu hum ulul azmi fa alami
su tambaya
fahimna mun zalika fahimci wannan bayanin da aka yi فما هو الواجب في حق الرسل menene عليهم abin da yake الصلاة والسلام wajibi a haƙƙin manzanni alaihimus salatu wassalam جاء jawabi الواجب abin في da حق yake wajibi الرسل a haƙƙin عليهم manzanni الصلاة alaihimus salatu والسلام wassalam أربعة an abu hudu ne الصدق na farko gaskiya والأمانة na biyu amana والتبليغ na uku isar da abin da aka umarce su su isar da shi ga halitta والفدانة na hudu hankali سوء fahimta cikakkiya su tambaya ما معنى الصدق me ake nufi da gaskiya جاء jawabi معناه abin da ake nufi da gaskiya أنهم لا يكذبون في cewa ba yadda za a جميع أقوالهم yi su faɗa abin da ba gaskiya ba a duk abin da za su faɗa koyaushe maganar su gaskiya ce
سوء tambaya ما الدليل me على صدقهم ya hujja bisa zama wasu masu gaskiya جاء jawabi الدليل على ذلك dalili bisa cewa manzannin Allah sun sifattu da gaskiya المعجزة mu'jizar da Allah ya ba su مثل إياء الموتى kamar raya matattu da aka bayar ga annabi Isa وإبراء الأكمة wani kamar warkar da wanda aka mahi ko haifar da wanda aka haifa makaho wal ko mai abrar albaras wanda shi ma dai aka bayar ga annabi isa
wa nabi'il ma'i min bainil kutare asabi ruwa daga tsakanin yatsu wanda aka bayar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu domin banzannin nan annabawan nan law lam yakunu da sadiqina ba su zama masu gaskiya ba lakanu da su kadibina zama masu faɗar abin da yake kishiyar gaskiya shine ƙarya
walau kanu da ce ko kadibina abin da suke faɗa ba gaskiya ba ne suna faɗar ƙarya ne
lam yakulqillahu lahumul mu'jizatan da ubangiji nazilatan ba zai halarci mujiza ba gare su annazilata wadda take tsayawa matsayin manzilata Manzilata kauli kauli.
matsayin faɗin ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka sadaka abdi cewa bawa na ya gaskiya gaskata a cikin duk abin da ya ce ni na ce ya isa
su tambaya ma ma'anar amana me ake nufi da amana ja jawabi ma'ana abinda ake nufi da ita annan la fi da zawayi rau cewa ubangiji ya kiyaye zahirinsu wa bawaɗi da rau batininsu
walau fi halitta gani ko sigari ko da a halin ƙuruciya walau fi halin sigari Na'am.
ko da a halin da suke ƙuruciya minar talabbi Allah ya kiyaye zahirinsu da batsuninsu daga cuɗanya bi maniyi da duk wani abu da Allah ya hani daga gare shi bayan da za a ce an samu aikata abin da Allah ya hani daga gare shi daga annabawa ko manzanni ko a zahiri ko a baɗini ko da a halin da suke cikin ƙuruciya su tambaya madalilu ala Me amana hujja bisa zama wasu sun tubantu da amana ja jawabi addalilu ala zalika dalili bisa wannan umirna bi Am- tibai amruna gyara ne amruna bittiba'i umartar mu da aka yi da mu bi su amruna bittiba'i umartar mu da aka yi da mu bi su li annahum law lam domin annabawa yakunu nan da manzannin nan da mai kunu umana da ba Umana.
masu amana bane ba amintattu bane kanu ai ka'ini da sai su zama masu ha'inci walau kanu ka'inina da ko sun zama masu ha'inci ma amarana Allah da ta'ala ubangiji bi tabaraka ta'ala ba zai umarce mu mu bi su ba su tambaya ma ma'anar me ake nufi da isarwa ja Aj- amsa ma'anahu abin da ake nufi da isarwa annahum yuballiguna lakalqa ma cewa umiru su bika halitta min- manzanni da annabawa suna isarwa halitta duk abin da aka umarce su da cewa su isar da shi ga halitta
su tambaya madalilu ala ta me hujja bisa cewa suna isarwar ja jawabi addalilu ala dalili zalika bisa wannan amuruna shi Amruna.
ne cewa an umarce mu bittiba'i da biyayya gare su mu bi su li annahu domin su annabawan nan da manzanni alaihi salatu wassalam law lam da ba su yakunu muballighina zama masu isarwa ba lakanu da sai su katimina zama masu koyewa walau kanu da su zama katimina masu koyewa kuwa lama da amarna Allah bai Allah umarce ta'ala mu ba da bittiba'i cewa mu bi su
su tambaya ma ma'anar me ake fadana nufi da kankali kaifin fahimta ja jawabi ma'ana abinda ake nufi da ita annahu yumkinuhum iqamatul hajj hujjaji ko hujjaji hujjaji cewa tsaye da hujjoji hujjaju jam'i ne na hujjatu kamar yadda hijjaju jam'i ne na hijjatu hijjatu da fata da kasarar ha karami hijjatu ma'anarsa shekara hijjatu shekaru da yawa hujjatu kuwa da ran ma'rufu akan ha karamin ma'anarta hujja jam'insa hujjaju hujjoji da yawa yanzu kamar na suratul kasasi shekaru ake nufi ala an ta'ajura ni samaniya hijajin
az-zahirati a wanda suke a fili hujjojin da suke a fili ala kisi- hazmihi bisa duk wanda yake zai jayayya da su bisa duk mai jayayya da su Wat- wata abiru haka nan yana yiwa gare su su bayyana amma fi ba ma daga iya abin da yake cikin zukatansu bi au bai da ibara hujj- da magana mafi fitowa fili
su tambaya madalilu ala me dalili ne faɗa hujja bisa fahimta su kaifin hankalinsu
ja jawabi addalilu ala dalili zalika bisa wannan anna Allah cewa bani subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ta'ala kada ki taro ya zaɓe su li hadha al-mansibi sharifi ga wannan darajar madaukakiya wala yaktaru Allah ubangiji ta'ala tabaraka wa ta'ala ko baya zaba illa man sai kana wanda yake fatina mai hankali nabiyan faɗakakke ba wanda yake rafkananne ba su tambaya ma huwa al-mustahil me ya da yake ya ƙorani manzanni alaihi salatu wassalam ja jawabi al-mustahil abin da yake ya ƙora haƙƙin manzanni arba'atu abu hudu ne sufofi hudu ne al-kazib ƙarya bayan da za a yi a ce annabi ko manzo ƙarya ta faru daga gare shi ta afku daga gare shi wal kiyan da ha'inci wal da kitimam ɓoye aike wal da balad wauta a ce ba su da kaifin hankali
su tambaya uzkuru kullu ka ambaci kulla sifatin duk wata sifa min sifati daga rusuli tsohon manzanni alayhi salatu alaihi salatu wasalam wassalam da tsira da aminci ya tabbata gare su wa bi janibi in ya so hadisuwa sai ka ambaci kishiyar ta daura da ita ja jawabi as-sidqu gaskiya wajiba ce a haƙƙin manzanni biddu wal kishiyar kazib gaskiya ƙarya ƙarya ta koru a haƙƙin manzanni wal amanat da kuma amana amana ta wajaba a haƙƙin manzanni biddu al kiyan kishiyarta ha'inci ha'inci ya koru a haƙƙin manzanni
wa da tabligh kuma isar da aike biddu wal kitimam kishiyarsa ɓoye aike bayan da za a yi manzanni a ce sun ɓoye aiken da allah ya umarce su su isar
wal kidanat walfaɗa da kaifin hankali biddu al balad kishiyarta alwala da tuwauta to su tambaya ma huwa al jaiz fi me abin da yake rusuli jari a alaihi haƙƙin manzanni wassalam alaihi salatu wassalam ja jawabi الجائز abin في da yake jari a أجله haƙƙin عليه manzanni الصلاة alaihi salatu والسلام wassalam كل وصف shi ne بشري duk wata sifa ta mutuntaka لا يؤدي da إلى baya نفسه sadarwa zuwa ta waya في مراتبهم a cikin العلية nasolinsu maɗaukakiya مثل الأكل kamar a ce manzanni za su ci abinci manzanni suna cin abinci cin abinci ga ɗan adam ai ba ta waya ba ce wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ma ja'alna min rasulin la yakuluna ta'ama wa ma kanu halidina
والشرب da sha والسفر ko tafiya والمرض ko rashin lafiya sassauka والتزوج ko a ce sun yi aure والبيع ko sun siyar ko والشراء su washira ko su sun siya
سوء tambaya ما me الدليل ya wuce musu على ذلك cewa manzanni a dukkan wata siffa ta mutuntaka wadda za ta bayar ba zuwa ta waya a darajojinsu madaukakiya ja'iza ce a haƙƙinsu جاء jawabi الدليل على ذلك dalili bisa wannan المشاهد gani da ido gani da ido لأن من harawarar Harawarar.
domin wanda ya haɗa zamani da su ya zama yana gabansu ya gansu شاهد ذلك ya ga wannan ومن لم يعبره wanda kuma bai halarce su ba ma'ana bai haɗa zamani da su ba بلغه الكبر المتواكل labari wanda yake mutawatiri ya isa masa akan haka wanda ko labari mutawatiri yana fa'idantar da sani na yanke wa kadari sirki habari tawaturi wa sauƙi baina musulmin wa kafiri wa lafzi wal ma'ana wa zaka habaru man adatan kizbuhu mumun haziru to alhamdulillah sai mu kwana a nan alhamdulillah sai